أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتو أسمونا لتافنا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم زعم تاشا أشافنا 81 طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرب آه عندما آه ندرس متون الأحاديث وكتب الطبقات نجد أن أنواع المشروبات التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا خمسة عشر نوعا بيد أنه أكثر ما ذكر في الأحاديث من المشروبات التي شربها الرسول صلى الله عليه وسلم هي العسل والعسير وعسير التم وعسير العنب الجاف واللبن ويذكر أنس بن مالك هذه المشروبات التي شربها الرسول صلى الله عليه وسلم موجها لمن خلفه أنه قد حافظ على القده المتبقى له من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحه هذا هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن كما يوده أيضا أن والدته تحفظ بقدح الآخر وعن أنس رضي الله عنه قال كان الأم سليم قده من أيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آه كل شراب الماء والعسل واللبن والنبيذ وفي رواية أخرى بما يتعلق بشراب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت آه كنا ننبذ ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقائه فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فندرهها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه a gudwatan fa ya shira buhu sallallahu sallam ashiyatan wa nan bizuhu ashiyatan fa ya shira buhu sallallahu sallam gudwatan na wato an gama magana akan abinci yanzu malam zai so mana magana akan abin sha wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke shan abin sha mala ce idan muka bibiyi littattafan hadisai da littattafai waɗanda suka kawo tarihin cikakken tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga a zamanin sama abubuwan sha gaba ɗaya ba su wuce guda goma sha biyar ba gaba ɗaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ake iya sha za a kirga su ba su wuce guda goma sha biyar ba duk da cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabiya hadisai waɗannan abubuwa guda hudu sune ya fusa ya fusha su yake sha kamar da hadisai suka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan zuma zuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana san yana shan juice na dabino manzo Allah yana son juice ko jus ba shi ba da hausa ba ne to faro-faro me na ce na? me zan ce jus ɗin da ba ai da an kai gane jus ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan jus na inabi bushashe shine zabib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana shan nono sayyidina Anas dan Malik ya ambata mana waɗannan abin sha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha yana gaya mana cewa shi dinnan yana tsare da wato kofi wanda Annabi wato kofi wanda aka yi shi na na itace na kaman dama akwai akwashi na to akwai kofinsa wanda mazala sallallahu alaihi wasallam yake shan ruwa da shi yace shi ne yana shi din nan Anas yace yace daga shi yace na shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da hannuna da wannan abin shan ruwan na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abin da yake sha na shayar da shi zuma da shi na shayar da shi tsumi da shi na tsayar da shi ruwa da shi na shayar da shi nono wato duk da wannan kofi ba wanda ban bi ka annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan abubuwa ya sha ba kamar yadda mahaifiyarsa ma take gaya mana ita ma tana rike da kofi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha abubuwan nan da su da wannan kofi take cewa ta sha da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake sha da ruwa da zuma da nono da kuma tsimi a wata ruwaya kuma wanda yake da alaka da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha daga nana Aisha take cewa mun kasance muna wato yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama jus na dabino sai mu sa ruwa sai mu zuba dabino a ciki kamun safiya ya narke na na o tsinin shi ne jus to da haka sai mu sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa sai mu sa dabino a ciki sai ya zama ya kwana da safe kuma sai ya sha sai mu sa ruwa sai mu sa zabi shine busasshen inibi inabi ruwan sai ya zaki ya zama juice sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da safe sai ya sha wani lokaci ni masa da safe da yamma ya sha na ni masa da yamma ya sha da safe saboda ya samu lokacin da zai narke kun ga ba yanzu ne da ake da blender ba ko yanzu kawai sai a zuba gaskiya muna yin daɗi mutanen zamanin yanzu kawai ka zuba yanzu yanzu sai a maima na sai a narka ma shi kawai ka sha Allah mun gode. da haka haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace take cijewa annabi sallallahu alaihi wasallam da zai zo bi abubuwan sha ɗaya bayan ɗaya kuma yana annabi sallallahu alaihi wasallam yake shan su annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa a kawo masa akwai ruwa masu daɗi ana tafiyan kwana biyu ma a je a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wani ruwa wanda zai zo ya sha shi yasa an ka samu dama ka ringa shan jus eh ba ba ba cikin gudun duniya ka kishan jis na eh yalla Alaikum salam. Anan anan asuba? To. Na. Na.
manya baya za ka ga misali suna da hannun nesa sai ka gaba ce abu za zai faru sai ka kuma Allah ya sa abin da suka hangan maka ya faru kuma wannan za a kira
to ya ce jiya an yi magana akan karama wai manya gashi manya suna sukan hangi abubuwa in su ce zai faru wai shi kuma wanne za a kira shi me yake a yana da suna ma da hausa aihu yana da suna da hausa eh hangen nesa ko ana da hangen nesa wasu abubuwa experience ne mutum ya san cewa in ka bi wannan hanyar duk wanda ya bi akwai rami za ka je ka fada kai baka sani ba na ya ce ma in ka bi wannan hanyar akwai rami da ka hada kuma ka ka hada na saboda wataƙila yana da esiran ko ya ji labari na cewa idan an bi ana hadawa ko shi ya bi ya ga wani an hada duk yana faruwa akwai kuma wanda Allah yake musu ilhama ilhama za ka ga Allah ne yake tura musu abu Allah ya kan wa mutane haka da matafiya idan wadanda ake tafiya za ka ga tafiya ce ake ba a san hanya ba mutum sai ya zo cikin daji sai ya rasa hanya to wani ya tsaya addu'a sai ta Allah ka gwada mun hanya to yana gama addu'ar nan sai kaga hankalin shi kawai ya kama hanya kuma sai kaga ya kai Allah ne yake masa wato ya shiryar da shi ga abin da yake daidai to duk wannan yana faruwa da da mutane wannan kuma ba ana nufin mai sanin gaibu bane a experience ne mutane su yi su dace suna iya dacewa suna iya kin dacewa Allah ala alaikum salam na password oh password to na gane ai ya dauki sponsoring ya je ya mai da mutum ya zama fasto ya zagi Allah sosai na eh ta matsayinsa kowa ya san wato abu ne mara kyau bai da kyau ba kuma daidai ba saboda akwai doka da Allah ya ba mu gaba daya wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku ce makiki ne akan bin Allah da tsoron Allah kada ku yi taimako akan saba Allah da ƙetare iyaka wanda yana ciki abinda zai je ya koya abinda Allah ke fushi da shi ne abinda Allah baya so abinda ya ƙarya ake wa Allah haka to ya za a yau ce mutum ya faɗa wani ba san kwace muna da azumi wani azumi ya taba mana tambaya wani yana da aboki kirista shine yazo ya ce ya kawo wasu kudi za su hada su yi coci wallahi eh zai investment zai ba shi kudi zai hada shi to shi duk za a ji zai ringa ba shi in an tashi zai ringa ba shi wani wani kaso a rediyo yanzu yana tambaya a rediyo a so shan ma kai yanzu malam ku kana bukatar ma sai ka tambayi malami na akan wannan na nufin ko ba wanda mai kai tunani tunda dai ka san zagin Allah za a yi to kai kudin ka an zagi Allah ne sai ka samu riba na shine ma'ana abun ba haka babu jau hmm Allah ke alaikum salam kana da aboki kirka to ina na'am yawa to idan akwai taimako da ba wai an hana mu taimaki wanda ba musulmi bane akwai taimako wanda hasali ma idan kana dama ma baka yi ba ka saba Allah amma kansu abin da ya shafi abinci abin da ya shafi rashin lafiya su kuma suna da iyaka domin kafiran Allah maɗaukakin sarki ya raba su kashe-kashe akwai wanda ake zaunar da su lafiya akwai ma na amana ina nuhu a musulunci akwai wanda da ake yaƙi da su kaga dai ba sai an gaya ma cewa wanda kuke yaƙi da shi karka taimake shi ba na kuna yaƙi mutum yana so zai kashe ka sai ya haɗa rami sai ka taimaka ya fito na? eh yana neman ka ne yana neman ka yana neman ka zai kashe shi ne sai kuskure sai kafa shi ya bakale a wani rami sai ka zo ka gan shi a don shi ne ce da rashin hankali kuma sai ka fito da shi eh da haka to suna kashi-kashi musulunci ya raba su da haka za ka taimakon ana zaune lafiya daban ana yaƙi matsayi shi daban wanda da kuma akwai ma na amana shi kafin amana yana da matsayi ma a wajen musulmi domin shi ne maza Allah sallasa ya ce wanda duk ya kashe shi ku kashe aljanna ba zai ji ba saboda musulunci bai yarda da yaudara ba in dai aka yi ka'ida ta dole abi ko akan wane ne amma duk abin da za a taimaka musu don su saba Allah ba a yi shine general magana wala al ne mu to ba ka iya yanke masa hukunci saboda kasan musulunci yana da wani babi na larura musulunci yana da babin larura shi yasa ba a yanke mutum hukunci kai tsaye sai bayan an bincika misali idan a ce ya nemi aiki ne kwata-kwata ya rasa babu yadda zai yi sai wannan aiki kaga yana cikin babin larura saboda zai ci abinci kaga ya sha bamban da kawai shi wani yana sha'awar su ne na yana ya sa yarje yana gadi da haka suna da bambanci amma dai musulmi ya yi gadin abin da zai zama masa yana kan abin yana da mu'amala da shi ya fi masa kyau ya fi masa kuma alheri eh wala'ala ya zo su na nan babu kuma mutum yana tare da ya aiki misali da waɗanda ba musulmi ba za ka ga wani ɗan sabai da lafiya wannan sha za a taimake za a taimake su hasali ma idan aka yi niyya mai kyau taimako yana ya zama wa alheri don wasu sakamakon haka na ga wanda suka zo suka musulunta wanda ya musu alherin ya daɗe da rasuwa shi bai sani ba amma da suna ba da narration ɗinsu cewa wani ne da suka zauna da shi wani musulmi ina nufin yadda ya musu yadda ya zauna da su kawai eh shi ne yanzu ya sa suke musulunta shi baya ma duniya lokacin da ake wani amin kaga da haka a kyautata in dai kyautata wanda ba na cutarwar da addini ba kar dai a taimake su ne da za su cutar da addini shine matsala Allah Allah alaikum na ya daɗe ne ƙwarai da gaske hadisi ma ya bambance yana magana akan taimakon maraya ce ko da marayan dan dan uwanka ne misali dan kaninka ko dan yayanka duk da ne da wanda baka sani ba da wanda ka sani lahu auli gairihi shine abin da hadisi ya faɗa wanda duk yare na maraya naci ne miwana na dan uwan shi au ko ba na dan uwan shi ba duk wani alƙawari ya tabbata akan shi na shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ɗanin Sala. Na? Ahalin kitab. Na. Zuwa ahalin kitab. To, shi ya tara ahalin kitab a duniya. za kuma je ya hadu da Allah ai abinda ake faɗa mutane da basu gane ba auren ahlul kitab waɗanda suke auren ahlul kitab wato chance ne na kai da'awa saboda ba wanda zai fahimci ka duniya kamar matarka da ya kamata a ce da ka aure ka tunda kana auren ta kamata wa'azi ba ka tilasta ta ba a'a kamata wa'azi ta zama musulma kaga kayi riban a halin kitab amma bayan da ake aura ba ma wai su zama a'a mazan ma suke juya su zama a halin kitab yanzu abin da ke faruwa ke namijin ne yake dawa a halin kitab shi ma don wani za ka tarar da daman can kusan da shi da ahalin kitabun ba su da bambanci to mutum ne baya sallah a musulunci kuma ya aure ahalin kitab na ka gani da yawa za ka da mutum ɗan tasha ne ina nufin ba ruwan shi da addini shi dai sunan shi musulmi bai ba bai iya karatu bai iya fata bai iya karatun qur'ani ba kuma ya ce ma ya aula ahlul kitab an ce aula ahlul kitab shi yasa babu ka- ba za a ko zaki ba a yi shi ma ya zama ahlul kitab eh ah, shi kenan zaka ji ana wai ta dulme da shi dama dulme yake eh daman dulme yake shi yasa galibi masu auren da ilimi ne suke aure yawa yadda za a iya in har shi yasa ake cewa ai ba Allah ya wajabta wa mutane ne su aure ba kuma a halin da ake ciki idan ka je ka aure alai kitab to ayan musulmi ba zai aure su na su dai kaga ba a yadda alai kitab ya aure su ba kaga a hali yanzu ba ana ba an mutu wannan waje eh to galibi galibi kusan kashi 99 masu auren ahli kitab za ka samu ba su da wani dalili kawai dalili ne na sha'awar duniya kawai ya ganta yana sa ya ringa kwanciya da ita kawai ba wani bayani eh amma na da za ka tarar suna da manufa suna da manufa wadda take kuma za ka ga suna cin mata wani idan wani da'awa ma yake sa a aure ta saboda idan ta musulunta to kusa al'ummar ta ta samu saboda ya zama dan al'ummar ta haka za ka yi ta gani na ga wanda ya auri wata ta musulunta iyayenta suka musulunta kusan ƙauye su kaf sai da ya musuluntar da su na a nasara babba saboda shi akwai manufa eh da yake mai dukiya ne ya zuwa dukiyarsa a garin iyayenta suka musulunta rake kauye ne karami sarkin garin ya zo musulunta saboda sai a dinka masa kaya aska aska aska na tara tara haka ake masa abin ya ba kawai sai ya ce shi ga musulunta yana musulunta sauran kauye ma suka ce ka ah to menene duk kowa ma ya musulunta eh ka kaga wannan shine ya ci ribon alan ahlul kitab eh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai ba Allah da aka ce ya bata kwana uku sira yanzu ba a gan shi ba mu karanta fati Allah ya dawo da shi Allah ya tsare mu kuma akwai kawai da aka ce je an shiga kuma Allah ya tsare madaukakin sarki wannan suka ji rauni Allah ya ba su lafiya wanda kuma aka ce an kashe su to Allah idan musulmi ne Allah ya sa su yi shahada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin yawa ga ƴan uwanmu ƴan Najeriya da suke ƙasar Ukraine ai ba su kaɗi lamaka har ƴan Ukraine ɗin da ma ƴan uwanmu da suke Rasha duk akwai ƴan uwanmu a can akwai ƴan uwanmu a Rasha akwai ƴan uwanmu a Ukraine na akwai kuma 'yan najeriya na da suke wajen duka allah ya tsare yakin ma allah maɗaukakin sarki ya dakatar da shi eh saboda ba alheri ba ne ba alheri ba ne kun ga wani makami wasu don shi fatan ko? daga rasha ne shi kanshi sunan makamin shaɗan wannan sake shi zai iya zagaye duniya eh ba sai zago ba ni zago shi ma wanda ya zake shi ko ina zai shiga ni tambayar da nake yi na Allah ya tsare Allah ya kiyaye amma duk wannan musulmi ne bai kamata ka ringa jin tsoro ba ka ji tsoron Allah kar ka huta saboda lokaci ne mutuwa ba wai kashe ka sai lokacin ka yi lokacin ka yi kuma ko ba ta ba ka ba mutuwa za ka yi ta haka musulmi yana da ka'ida yana doka eh Allah ya tsare mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات والفانا الشرور وبصائر الأسرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين